haman hanan wa faka wa zalhija wa shazza gairu zaka aban ahan haman hanan wa faka wa zalhija wa shazza gairu zaka aban ahan haman hanan wa faka cewa wa gairu zai nuhu fansir bila alif wa fa'abi wawin wabi da in turi da mai cewa akwai wasu wanda ake musu lirabi rafa da wau nasra da alifi jarra kuma da ya sharadin cewa a rafa su a da ya faɗi su waɗannan kalmomin da ake musu wannan lirabi na wannan zaɓi a dukkan abin da ake wa lirabi da harfi su waɗannan su ne suka samu lirabi cikakke zaɓi bayan su ba wani abu ba wata kalma da ake mata li'irabi da harafi wadda ta samu li'irabi cikakke ma'anar samun li'irabi cikakke shine ya zamo raf'a da alamar ta daban nasba da alamar ta daban jarra da alamar ta daban idan ya zamo alama ɗaya ta zo ga abu biyu to wannan li'irabin bai cika ba yanzu kamar jam'ul muzakkar salim an yi masa rafa da amma a halin nasra da halin jarra ya ba ya sa li'irabin wannan ba cikakke ba ko kuma kalma ta zama mu'raba ce da wasali a halin rafa alama daban alama rafa daban nasba alama ta daban jarra alama ta daban kuma na zo li'irabi ne da wasali li'irabi wanda yake cikakke amma idan ya zama lirabin zai zo wasali daya ga halaye biyu zama shi ne alamar lirabi ga hali biyu to shi ba wannan lirabin sai a ce bai samu cika ba kamar misali sunan da baya sarrafa za a yi masa rafa'a da ramma amma da nasba da jarra duk da fata za a yi masa shi yasa lirabin sa ba cikakke ba ne shi yasa shi lirabi cikakke yakan zamo ga wato da harafi yakan zamo kuma da wasali da ana yi rayu cikakke ga wani a cikin nau'o'in nan da aka faɗa a jiya an ce duk abin da ake yi rabi za a iya rabawa gida goma sha ɗaya wanda sha ɗaya nan ba su da na sha biyu iyakarsu kenan to a cikin sha ɗaya nan su waɗanne ne suka sami da irabi wanda yake cikakke waɗanne ne kuma suka sami da irabi na jiki da wannan na farko wannan ya sami da irabi na rabi wanda yake cikakke suna mufarabi ya sami da irabi cikakke ne jamu ta kasir mun sami shi ma ya sami da irabi cikakke uku kenan sai wanne a fa'adul hamsatu su ane musu nasba da shafe nuni ane musu jazma ma da shafe nuni sai sa ya lera ku bai cika ba kenan sun sai fi da ya fi da murari ingantaccen karshe wanda wani abu bai sadu da karshen ba ko ko fi da murari wanda wani abu bai sadu da karshen sa ba da shi ba ne rabin su cikakke dan za a yi masa rafa da ramma ya komu za a yi masa nasuba da fata lan ya koma za a yi masa jazuma da sukuruni lan ya koma ya ba shi ma lirabin sa cikakke ne kowanne daga cikin lirabin sa guda uku da alama an samu hudu ke cikin wanne su kenan sauran guda bakwan duk ba cikakke ba ne ko da suna mufradi wanda ba sarrafa da jamu takfir wanda ba sarrafa da tasniya da jamu muzakar salim da jamu muannas salim da kuma filin murari'i mai illa karshe sai kuma a fa'alun hausatu yanzu filin murari'i mai illa karshe ya aka aka ce da irabinsa ba cikakke ba ne mu ɗauki kamar guda ɗaya mu gani ya hasha Lirabin sa halin rafa za a ce.
على رفعه يخشى Zaifin ya hasha.
غير مضارع Ba ma man da haka ya tsawo ko ya hasha. Ya hasha maturi ne da ramma ba bai alama. Akwai alama ko wanda ya sha bambanta. To in kuma an ce zaidun lan ya hasha.
eh shi ma kaddara ne
yau amma dai akwai da ilamu ko Eh.
to kan ce zaidun lam ya hasha shi ma cikakke ne ko shi ya sa guda biyar suna da lirabi cikakke ko guda biyar suna da lirabi cikakke guda shida ne a akwai bai fito fili ba ne aka kaddara in an kaddara abu daya a waje biyu ya ce ba cikakke ba ne amma in a kowane hali da za a kaddara ya zama abin da za a kaddara din daban da wani hali to shi ma dai lirabin cikakke ne da cewa bai fito din ba bai hana cewa a ce lirabin cikakke ne bai hana a ce lirabin cikakke yanzu can suna mufradi wanda yake mai sarrafa ba cewa kai lirabin da ake masa cikakke ne ba amma eh, shi akwai inda ma gaba daya ba inda za a ga alamar lirabin ja al mustafa ra'aytul mustafa marartu bil mustafa ai duka ba dai kaddarawa kai amma ka ce cikakke ne ko dan da ja al mustafa mustafa ne sarrafa ne suna ne wanda yake mai sarrafa za a yi masa rafa ne da ramma nasba da fata jarra da kasara iya illa iyaka dukkanin su a hali uku duk kaddarawa za a yi mu wa iraban yare ko kaddara ne na hau ya bude wani fata wa gaira na su ne suna ne a mace su a nan guda shida ne ke aban akwai lafazin abu abu yana cikin wannan asalin abu a bawu ne shi yasa abu me ya awarsa kenan abu amma yanzu yadda yake abu din ya awan yake an shafe lamu shi ne wa abawu ne abawu ne kama me yasa na tasiri ba a cewa ubayyu ake cewa ubayyu to da me aka yi lalata ilali ma har da ibdali ko amma tun da aka yi ilali ba ka ibdali me yasa aka yi ta cewa in dai wauta ya suka haɗu ya zama ɗaya ya fara da sukuni ya gabata da sukuni to wajen sai a mai da shi ya a yi idgamin a cikin ɗaya yau shi ne kawai ya fara a nan ubayi kamar sayyidu ne sayyidu ne a sanin sabo sayyidu wannan ma ubayu kaga sun yi kama ya ce ta zo farko sake na sannan wome wasa ne to aka ce sai a mai da wautin ta koma ya kuma a yi idgamin ɗayar a cikin ta sai zama ya zama ubayu haka nan ako asalinsa a hau haka nan hamu asalinsa hamau shi hamu asali ana sakinsa a kan sirikin mace misali uban mijinta ko ɗan uwan mijinta shine hamuha amma da gaba sai zama akan amfani da shi bisa idilai ana fitin sa bisa siriki gaba daya ko da sirikin miji ne kamar uban matarsa ko dan uwan mata ana yadda a ce hamu amma asali sai dai a ce hamuha a sirikinta wato wanda yake na ah, wato dan ah, dan uwan mijinta ko uban mijinta آه، أنا تدريش حديث النبي أرأيت الهم الهم الموت الموت آه، آه، السيق محل شما ne masali ilari hannu al'aura ko abin da bayyanarsa yake sa ran mutum ya baci shi ne hannu sai kuma fa ku wanda asali famu ne famu ne aka shafe ni sai zamo a halin rafa za a sa wawi a ce ha za kuka a halin nasra a sa alifi a ce ra'aitu saka a halin jarra a sa ya a ce nazartu ila fika wa zalhija sai zu mai ma'anar sahibu za zu mai ma'anar sahibu kamar zalhija mai ma'anar sahibu hija ma'abucin hankali ma'abucin hankali ko an kana zama ne waɗanni ko wa in kana zu usratin in kana zu usratin zu din fa'ilin kana ne kana wannan tammaci an kana zama ne za labarin kana ne wannan kana din wadda take na kisaci wa in ka an kana zama ne sunan nata an shafe shi lamini ne mutajiri jawaza an kana kuwa ذا مال وبنين يقوم رب ذي مال وشذ غير ذاك وإن كانوا من راشدا دا أبو دا أبو دا هم دا هن دا هو da zu a misali irabi ba bisa wannan tsarin ba to ya fita daga tsari a yi misali irabi ba bisa wannan tsarin ba wannan shazzi ne illa iyaka a- bayan wannan aka misali irabi da kaddarawa wannan a yi misali irabi da kaddarawa ya fi da- dama dama shine matsalan a basu a matsayin suna wanda yake makasuri sai kake ja'a a baka ra'aitu a baka nazartu ila a baka ta zama ja'a a baka a baɗin marfu'i ne da ramma muƙaddara a kan alif ra'aitu a baka a baɗin mansubi ne da fata a baƙaddarawa a kan alif nazartu ila a baka a baɗin majruri ne da kasara a baƙaddarawa ƙarƙashin alif ina daga wannan yadda aka rawaito to abu hanifa ya ce wa laura raba ku bi a ba ubai wa laura raba ku bi a ba ubai to ya bi dukkan wa so ke wanda mai alfiya yake cewa wa kasaru ha min na kasihin na a sharu ai wa sunayen nan da irabi bisa cewa makasurai ne ya zama kenan za a kaddara da irabin to haka ya fi shuhura daga a ce za a yi musu lirabi a matsayin sunaye ne wanda suke lirabin su yake zamowa da wasali na biyun kenan wato lirabin nasu na biyu kenan a yi musu lirabi da wasali a ce haza abubu ra'aitu ababu nazartu ila abihi ko haza abubu ra'aitu ahabu nazartu ila ahihi a musu lirabi da wasali to wannan ya fi bauɗewa ma kamar faɗin wanda yake cewa bi abi hikita da adiyu bil karam wa man yushabihi abahu fa ma zalam sai bi abi bai ce bi abi ba yace wa man yushabihi abahu bai ce abahu ba to wannan ya fi bauɗewa shi ne yaushen sabbin rusaka a nufin rami ba da wannan tsarin da aka ambata ba ya fita ya fita daga tsari to a wannan kenan dai inda ne suka zuwa ƙur'ani in dai an raba su to ne rabin da wasalin ake musu wa abuna shehun kabir ya abana inna abana da ke zalalin mumin in irji'u ila abikum wa irji'u ila abikum fa qulu ya abana inna ibnaka saraka to ba ga shi aka musu rabi rafa da wa abuna shekun mutane ne abu ga shi marfu'i da wa Ah, inna abana aba sunan inna ne mansubi da alif irji'u ila abikum abi majruri ne da ila alamar jarar saya to wannan kiro ne ne ta baitin to حقا حقا حقا حقا وفاتا ودعيجا وشاء hannuhu ko ra'aytu hannahu ko nazartu ila hannihi duk haka ya fi yawa ya fi fiye daga a ce haza hannuhu ra'aytu hanahu nazartu ila hannihi ya sa yake ya zo a hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam man ta'azza bi azal jahiliyyati fa bi hanni abihi bi hanni abihi ba a ce bi hanni abihi ba bi hanni abihi Mhm. Ah, to ba a ce bi hanni abihi ba shi wannan baitin dangane da aruri me ya faru a kan aban ahan me ya faru kenan a aban da biyu ko shafi da biyu zaki aban ga masu salibi sun yi a farko a mustabilin da kaga masu salibi sun zo a farko a jere lalle habin ne ya abu aban ahan sai kuma haman hana shi ma haka ko wa faka habanu da da gadau wa zal ida shi ma wa shazzagai wa shazzagai shi ma habu ne ko وذاك حسن لقد أصول السفر أشوفه يسا دكان دي تفلول مداشدة سنزو لحبن مداشدة سنزو لحبن ما وده يكرا حدن ده حبن ما دي تكي ما وده يكتازو كما ده ɗayi abin ne kawai sai ka bila a rurin da tare da wani su ne suka zo da gaba kuma bayan haban bayan haban sun zo da kadau a wannan kenan shi ne can mai alfiya ibn malik yake cewa wannan kasu fi hadha al-ahiri ahsan wannan kasu fi hadha al-ahiri ahsan shi har mai masa irabi da wasali ya ce ya fi kyau fiye da ai masa irabi da harafi shi mai wannan littafin namun da abin da yake yana dubo alfiya ne saboda akwai sharhin ma da yawa alfiya shi ibn wardi yayi wa alfiya sharhi inda a wancan dai tsakanin mutuwar mai alfiyar da haihuwarsa ba da dewa ko shekara nawa ce aka ce tsakanin mutuwar ibnu malik da haihuwar ibnu walde har ko mutuwarsa da ko tsakanin mutuwarsu ne ne fi tamanin din da wani abu wannan ya mutu 672 wannan ya mutu 749 kare can ga 28 da 49 ga ala gaba ɗaya 77 ma kenan tsakanin mutuwar tasu ko? tsakanin mutuwar ibn malik ko da haihuwar ibn wardifa shekara na Qur'ani kamu ma ba ba Qur'ani ko amma da abu da aku da zu su da su da Qur'ani ko da fa kamu to akwai kamu ma ko to guda hudu to a fidda su wa'anda yake an musu da iradi da harafi duka na cikin ƙura'ani guda na guri nawa ne guda nawa ne a cikin ƙura'ani duka abin da kuma wanda yake so saboda ba su cika sharuɗan ba da irabin da aka yi musu da wasali ne kamar wala ku akun wala ku akun inna lahu aban shaykhan kabiran ko wannan ba su cika to wanda ba su cika ne sharuɗan ba ko guda goma ma kawai aka fitar ya amma su wanda suka cika sharuɗan abin da su duka wanda yake an musu lirabi kenan da hanafi yanzu zuwa abu na shirin kwanakon a yanzu ma ba su da yawa ko ma na ƙariya a bana irji'u ila abikum inna الأعداء والتنوي غير النفي فيما نكسا وقدر الجميع في نحو العصا والكسر
نعم
shi libirari gaba ɗaya yana zuwa muƙaddari tun ban da nasuba fi ma nukisa a duk wani suna wanda yake manhusi suna wanda yake manhusi kamar suna mufradi ne ko ko shi ma suna mufradi ne yasa da irabinsa da wasali ba wai ba da wasali ake masa da irabi ba a'a da wasali ake masa da irabi amma illa iyaka shi ne shi irabin nasa da a halin rafa da a halin jarra duk yana zamowa muƙaddari ne suna mankofi shi ne duk wani suna wanda yake ya kare daya yadda yake kasra ce ta jata yadda yake jan ka aka yi banda wadda take mai wasali kamar shafi'iyu ya kare daya amma ba mankusi ba ne saboda yar tana da wasali ba jan ka aka yi ba hakanan mai kiyu shi ma a suna ne da ya kare daya amma ba a ce masa mankusi sai kamar shaji ko ƙari ko mustahayi su mutanji irin wa'annan su ake kira suna manshu sunaye wanda suke mankosai da su wa'annan sunayen mankosan koyaushe da iradun su ana kaddarawa in ban da a halin nasra a halin nasra nasra sai ta zama ta bayyana a fili Mm.
dan za a ce innal qariya innal qariya inna al-fariya da sunan inna ne mansubi da fata wanda take a zahira نعم Ah, to wakar jirin jami'a ka kaddara baki ɗaya nau'o'in lirabi ba wanda aka ware a nan sai na hawi al'asa a cikin kamar al'asa suna wanda yake makasuri shine duk sunan da yake ya kare da alifi alifin da yake fataha ce ta jan نعم to wannan sunan ana kaddara masa baki ɗaya lirabi kamar asa kamar fata kamar haya Eh, kamar shaja kamar mustapha mustapha kamar mukutafa to duk waɗannan lirabin su mukaddari ne a kowane hali za ka ce ja al mustapha mustapha din marfu'i ne da ramma wadda take mukaddara akan alifu ra'aytul mustapha mustapha din mansubi ne da fata wadda take mukaddara akan alifu za ka ce marartu bil mustafa mustafa din majruri ne da kasara mukaddara akan ali karkashin ali shi yasa dille irabu na suna makasuri mukaddami shi a nan ya faɗi sunan mangusi tun da ta fi ma nufisa nufisa za a ce mangusi amma makasuri bai faɗi sunan sa ba sai dai ya kawo misali eh, a- a a kansa a kan alfiya muka duba alfiya ita ya ta kawo wa ayyu ismin فاعل ألف alif أو ياء أو يا wa mujallal wa kal bal awwal fihi awwal yarau fi kulli jami'uhu wa huwa alladhi kan kusirahu wal thani منقوص ونسبه ذهب ورقه يلوى kaza ayran hijab ya sa ke kokari abin da shi mai alfiya ya kawo a baiti uku ya mai da shi baiti ɗaya ko illa iyaka a ciki shi ya tsaya faɗar sunayen kowanne ya faɗi cewa ga makasuri ga mankusa amma shi nan ya nuni dai ya faɗi mankusa tun da ya ce fi ma nukisa amma bai faɗi sunan makasuri ba sai dai ya ba da alamar da za a gane shi zai ya ba da alamar da za a gane a to wannan kenan kamar mai tsoron filefi ma fashiya ya ce وغير النصيب كل منقوص أتى wanda sun ga faɗi wannan ba zai yaro mai rigin kusa da rabe da na wa'azi wanda ta wanda na su zai mutum da wurgusin ata shi ma ya kawo shi a baiti ɗaya da kaɗan har ma kuma shi da ƙari ko inda ya ƙara kawo abdi sunan da yake an rafa da ya ulmuta kalle cewa shi ma da iradun sa mukaddari ne da shi da suna makasuri littafiyar su daya duk da iradun sa halaye uku yana zamowa mukaddari ne a yana zamowa mukaddari ne eh, to a wannan kenan sai ne ne wa shibhahu وانسبه وجرره بيا بالألف ارفع كل ما قد سنيا وشبهه وانسبه وجرره بيا سمي قبالك a karfa'anci kullama kar sunniya duk wani suna wanda yake ta siniya ne karfa'anci duk wani suna wanda yake ta siniya ne bil alifi da alifi abinda ake nufi alifi shine alamar rafa a cikin duk wani suna wanda yake ta siniya kamar ja'a zaidani ko kala rajulani wa shibhahu hakanan kuma abin da yake yayi kama da tasniya Ah, kamar isnani kamar isnatani isnani ba tasniya ba ne saboda tasniya sai abin da yake yana da mufradi a lafazinsa isnani ko bai da ba- bai da mufradi a lafazinsa isnatani ma bai da mufradi a lafazinsa shi yasa isnani ba tasniya ba ne amma ya yi kama da tasniya saboda suna ne da ya shirar bisa guda biyu gashi kuma ya gare da nuni eh, nunin da eh, harfin lene ne banda o yake kafin ita ashe ta nan ya yi kama da tasniya shi yasa suna ne ane masa rafa da alifi wansibhu kai washi tasniya nasaba biya da ya ya ita ce alamar nasaba a cikin tasniya ka ce ra'aitu zaidaini wa jaruhu kai masa jarra kuma biya da ya jarra ma sai ka saya ka ce marartu biz zaidaini kama a ƙur'ani ina misalin inda yake tasniya ta zo mansuba an masa nasba daya
lam kula rajulai ne sai wanne kuma zakarai ne harrama amilin sayani dukkanin su biyun mansubai ne daya amma shtamalat alaihi arhamulun sayani wannan kuma majaruri ne daya sai wanne sai ɗin wa shafatayyin wa hadaina hun najidayyin shi ma duk tasniya ne sai wanne Eh? rabbul mashirikai ne ya wannan majaruri ne murafu ilaihi ne a masa jarra daya amma ba mansubi bane ba mansubi bane majaruri ne murafu ilaihi idan na tayya majaruri ne shi ma an rafa ihda a ta ne kuma na atin sani na atin yi na ta yi ihe da na ta yi ya ha ta yi ni rajulai ne ya ka tattila ne ko ga a kafin nan din yuridu anun ki haka gashi o jada min dunihi mummura a ta yi ni ta zuda ni ووجد من دونهم امرأتين تزوران امرأتين منصوبي ne da an masa nasuba daya to to inna hazani sai kira'ar wanda suka karanta inna hazaini Eh, wanda suka karanta inna hazaini to shine an yi nasba daya amma wasu gidawa da inna hazani ne ko akwai kuma in hazani la sahirani gidawoyi wajen uku ne dukkan su sabiye a wajen ko ko mutawatirai Am- wanda suka karanta cewa inna hazainin to wannan i- haka ne an masa nasba amma ba ta siniya ba ne shi shibhu ne shibhu ta siniyati ne hazani ba ta siniya ba ne shabihun bi ta siniyati ne akwai sharuɗa na ta siniya guda nawa ne da wanne da wanne Mhm, wa mufradan eh, wa fitan shar'ul musanna an ya kuna ba duk wata kalma wadda ba ba a yi mata li'irabi ba a yi mata tasniya sai yasa kamar za ba za a ce zani tasniya sa bane zani ishara ce suna ne na ishara ga tasga abu biyu ba tasniyar za bane amma shabihun ne bi tasniyati zani wanda shi ake karawa ha'i a ce ha zani hakanan siba waihi ba za a yi tasniyar sa ba in ana so a ce siba waihi biyu ya kenan za a ce a to an yi tasniyar taso kenan a cewa aka yi an yi wa muqarraba ya za a yi tasniyar siba waihi dama ta sinir ce ba za a yi ko ba ba ce shi masana ne ba eh dama ta sinir ce ba eh to wani an bukaci a yi tasniyar shi dai kansa lafazin ba za a yi ba to in an bukaci a yi tasniyar ya za- wata hanya za a bi
shi ba wai shi ba wai ba wai a wata hanya za a bi don a nuna su biyu ne si ba wai wa si ba wai a
si ba wai shi ba wai din wa ai- wa akhar a
na
sai a ce ja'ani zawa su da waihi ra'aitu zawai su ba waihi na masu suna su ba waihi biyu sun zo mana zawa su ba waihi zu za a yi tasniya ja'ani zawa su ba waihi ra'aitu zawai su ba waihi marartu bi zawai su ba waihi kullum kana kana jin wannan mai sunansa a isunan rasini baka gani ba baka duba isunan rasini ba sosai wala ba ko ba ka da shi to ma'abota suna siyo siba wahi su biyu sun zo min ko na ga ma- ma'abuta suna siba wahi su biyu za ni zawa ra'aitu zawai marartu bi zawai shaɗin musanna an ya kuna muraba an wa mufradan kuma ya zama mufradi wanda ba mufradi ba ba a tasniyarsa sunan da ba mufradi ba ba a tasniyarsa yanzu samawatu ba za ta ce za a yi tasniyarsu ba kuma tunda jami'i ne ko hunudu ba za ta yi a yi tasniyarsu ba hakanan duk wani suna wanda dai ba mufradi ba ne ba a cewa za a yi tasniyarsa sai me ya zamo nikira ko da ma'arifa ce za a yi tasniyarta sai an mai da ita nikira shi yasa ake bukatar cewa in ana so a dawo mata da tarifi to sai a sa a datu tarifi in ka ce ja'ani zaidani to zaidani ni kira ne ba ma'arfa ba ba wai zaidoji sanannu ba in kana son sanannu sai dai ka ce ja'ani zaidani dan suyudi yana fada alfiyarsa ta nahu wala ya zulu alamun a in nu- in- in- nudiya wala wala iza su kira bal in sunniya wala ya zulu alamun in nudiya sunan yana alami dan an yi kiransa ba wai kiran ya sa ya koma ba alami ba akwai wasu 'yan kaɗan daga malamai da suka ce a ai a sannan ya koma ni kira yanzu kiran da aka yi masa shi ya mai da shi ta'arifi tunda munada nida'in ya ne masa iktisabin ta'arifi wala ila iza su gira haka na alami dan an yi tafkirinsa ba wai ya koma ni kira ba bal in sunniya bari inda aka yi tasniyarsa shi ne ya tashi daga zamowa alami shi yasa in ana so ya zama alami sai an sake mai mai masa da adatu ta'arifi Eh, wanda ba ba da jariri ba- ni kira ne wa Muhammad Musayi eh in aka ce muhammadani to ya zama wani kira Eh, ya zama wani kira in aka ce muhammadani ni kira ne in ana son a mai da shi ma'arifa sai da ya ce ja anil muhammadani ko ra'aitul muhammadaini amma in yana mufradinsa tunda alami ne ba da ma a sa masa al Eh, ba a sa masa al in kaga alami an sa masa al sai in wanda yake ya zo ne mushtaki an asalinsa daga wani abu ne ko Eh, irin su abbasu su faralu to a iya cewa al'abbasu ko alfarlu Eh, irin wannan da sa masa al da shafe al duk ɗaya ne ba hasfu al kalfari wal harisi wan nu'mani fa zikru al wa hasfu hasiyani Mm, a irin sau a sharru sannan an ya kuna muraba mufrada muna kara maruke ba sannan kada ya zama murakkabi a gasi ba waihi illolin da suka hana a yi tasniyarsa ba guda ɗaya ba ne gashi murakkabi ne ma bayan zama wasa ma ba mu'urabi ba mabniyi ne wanda wannan ya hana a yi tasniyarsa kuma ya zama maru- ah, murakkabi kamar ba'ala bakku ko ma'adi karibu to kamar ma'adi karibu shi kuma za a tasniyarsa fa za a ci Hmm? zawa da za a sa ko zawa ma'adi kariba ko zawai ma'adi kariba an yi kuna mu'raba muwafiqan fil lafzi wal ma'ana lahu ya zama ya dace da shi a lafazi in bai dace a lafazi ba ba a yin tasniya shi yasa kamar umaraini umaraini wannan min babi tagalibi min babi tagalibi ba wai tasniya ba ce hakika ko shamsai ne Mhm, wal ma'ana kuma ya zamo a ma'ana ya dace idan ya zamo bai dace ba to ba a tasniya in an yi tasniyar wannan sai dai ya zamo kamar ta fuskar majazi kamar misali baitin mai mukama da yake cewa kaka baitin mai mukama inda yake ya kawo tasniya suna suna ne kalma ce lafazi ne yana da ma'ana fiye da biyu to shi ya amfani da lafazin a wannan ma'anar da wancan ma'anar amma kuma sai ya haɗa ya tasniya a wani baiti ne ne jada bil aini hina a ama hawahu ainahu Eh, fansana bila ainaini kaga nan ainaini din ba guda ɗaya ba ne da ainu albasira da ainu bi ma'anan naƙadi ainu na kuɗi da ainu ta gani shine ya zamo ya rasa su san sana bila ainihin to wannan da ya tasniya ta fuskar majazi ne wannan Eh, ta fuskar majazi ne amma a hakika lafazi sai ya zama an yi amfani da shi a ma'ana ɗaya shine za a iya tasniyarsa a istidani ai a kawo magana kalma ana nufin wannan ma'ana san daga cikin ma'anoninta sannan a maida lamiri ana nufin ɗaya ma'anar ainihin ba a maida lamiri ba da a ce an maida lamiri ne to shine sai a iya cewa an yi istihdami Eh, amma lafazin ne aka sake kawowa kamar wancan fasa kalgara wasu sakinihi wa inhumu shabuhu bai na jawanihin warulu'in to eh, muwafiqan filazuwal ma'ana lahum ya zama kuma yana da iri wani abinda bai da iri ba a tasniyarsa kamar shamsu rana ita kenan aka gani ba a tasniyar ta tasniyar da ake ake cewa kamaraini wannan bin babu ta galibi ne shamsaini ko damun ba a ji ma an faɗa ba ba a ji a larabci ba lami guni an hugairuhu ya zama kuma waninsa bai wadatar ba daga gare shi in akwai wanda ya wadatar daga gare shi ba za a yi tasniyarsa ba kamar sawa'u ba a cewa sawa'ani tunda akwai siyu siyu ma ma'anarta sawa'u to an fa amfani da siyu a ce siyani siyani ko siyaini tasniyar siyu ya wadatar daga tasniyar sawa'u shine shar'ul musanna an ya kuna mu'uraba wa mufradan munakaran maruke ba muwafiqun fil lafzi wal ma'ana lahu mumasilul lam yughni anhu ghayruhu to wato wasibhu kai masa nasaba biya daya wajruhu kai masa jarra ma biya daya a ne masa lirabi da harafi ne amma lirabin da yake ba cikakke ba ko tunda akwai guda biyu da suka zo da bisa alama daya alama daya ta tsaya ga abu biyu dama abin da ake wa lirabi da harafi in banda asma'u sittatu an faɗa ba wanda ake wa irabi cikakke asma'u sittatu su ne kada ake musu irabi da harafi kuma li'irabin su yake cikakke ne cikakke ne don kowane hali da alamarsa daban to wannan baitin kenan dai sai mu sake maimaita shi farko a ƙur'ani tasniya marfu'a wacce ce ta farko a cikin ƙur'ani eh nan kafin nan ba tasniya wadda take marfu'a Musa da ƙaunihi a nisfi na biyu ne ko a nisfi na farko babu su ba ta farko majalura sannan ta ƙarshe marfu'a ta ƙarshe mansuba ta ƙarshe majalura ومنه كلتا وكلا إن كان مع مرمر وأدلكت كنانا ومنه كلتا وكلا إن كان مع مرمر وأدلكت كنانا أسمي قبائلكم وكلا كلتا كلا yana daga cikin abin da yake an kamanta shi da tasniya shi yasa kila da kilta ana musu lirabi da harafi za a sa musu alifi a halin rafa za a sa ya a halin jarra da halin nasra amma fa da sharadin in kana ma'a murmari in sun zamo tare da lamiri amma idan ba a rafa su ga lamiri ba ba a yi musu wannan lirabin sannan sai a musu lirabi a matsayin sunaye ne makasure sai ka ce ja'ani kilar rajulaini ko ra'aitu kilar rajulaini ko marartu bi kilar rajulaini amma in ka rafa ga lamiri shine zaka ce ja'ani rajulani kilahuma ra'aitu rajulaini kilayhima marartu bi rajulaini kilayhima ko ja'ani almar'atani kiltahuma ra'aytu almar'ataini kiltayhima marartu bil mar'ataini kiltayhima amma idan baka rafa ba sai kai musu irabi kamar matsayin suna makasuri ko kace ja'ani kiltal mar'ataini ja'ani kiltal mar'ataini ra'aytu kiltal mar'ataini marartu bi kiltal mar'ataini wa adala kad kinana amma banu kinana su anan sun yi idlaki suka ce koyaushe kila da kilta inda an rafa su to za a yi musu lirabi a matsayin kamar tasniya shi yasa su a wajen su suka ce ja a ni kilan rajulaini ra'aitu kilayin rajulaini marartu bi kilayin rajulaini haka banu kinana suke kai a wannan baitin kenan dai sai mu maimaita shi warfa biwawin salima min jami'i muzakarin waliya ligairin rafi warfa biwawin salima min jami'i muzakarin waliya ligairin rafi warfa biwawin salima min jami'i muzakarin waliya ligairin rafi sai mai gaba tabiwa ana ci gaba da ambatan wasu kalmomi wanda su tsarinsu na li'irabi ya fita daga asali tunda an faɗa dai cewa asali a cikin rafa a yi ta da ramma asali a cikin nasba a yi ta da fatha asali a cikin jarra a yi ta da kasara asali a cikin jazuma a yi da sukuni to amma ka faɗi cewa akwai wa'insu wanda yake su sun fita daga tsari an faɗi asma'u sittatu wanda yake sun fita daga wannan tsarin su a maimakon a musu lirabi da wasali ko shafe wasali a ne musu lirabi ne da haruffa a gaba ɗaya an faɗi kuma tasniya abu na biyu kenan daga cikin abubuwan da yake sun fita daga tsarin sai kuma abu na uku shine wanda aka faɗa a wannan baitin ya ce warfa bi wawi karfa'anci salimin min jam'i muzakkari jam'ul muzakkari salim da wawu duk jam'i wanda yake na muzakkar salim ne shi jam'i na muzakkar salim ana yin sa ne ga duk wata sufa wadda take ta namiji wadda yake amma fa da sharaɗin ta zamo bata zo bisa af'alu fa'ala ba wanda ya ya zo bisa af'alu fa'ala ko abin da ya kama da irin wannan ba a yi masa irin wannan jami'a amma kamar ɗahiru a iya cewa ɗahiruna saboda wannan sun ɗahiratu ake cewa ko marubu a iya cewa marubuna tunda wannan sun marubatu ake cewa to wata sifa dai banda wadda take ma fa'ala na fa'ala wadda take fa'ala na fa'ala ba a yi mata wannan jami'in kamar sakaranu da sakara to ba a yi mata wannan ba a yi ba a cewa sakaranuna sai kuma wato alami na suna namiji banda na sunan mace na sunan mace ba a yi masa wannan jami'a kuma bayan zama wasu na namiji sharaɗi ya zamo ba a cika shi da ta ba wanda yake an cika da ta to ba a yi masa wannan jami'a wanda aka cika shi da ta ba a yi masa wannan jami'a a kamar dalhatu suna dalhatu alami ne na namiji amma kuma sai ya zamo an cika shi da ta to ba a yi masa wannan jami'in ba a cewa dalhatuna ko dalhatina ko hamzatu ba a yi masa irin wannan jami'in ba za a ce hamzatuna ba ko hamzatina ba a yi masa wannan jami'in shi sai a yi masa wani jami'i kenan hamzatu in za a jama'an tashiya za a ce dalhatu ko akwai baitin mawaki da yake cewa rahimallahu a azuman dafa nuha bisijista na dalhatar dalhati ko dalhatar dalhati rahimallahu a azuman dafa nuha bisijista na dalhatar dalhati to sai a masa jam'i kamar cewa suna ne na mace a yi masa jam'il bil alifi wa ta'i kenan to irin wannan jam'in in ya zo ana masa lirabi da harafi ne amma lirabin nasa naƙisi ne saboda alamomi biyu ne kawai yake da shi na lirab akwai alamar rafa ita ciwo yadda ya faɗa wa fabi wawin saliman min jam'i muzakkari ka rafa'anci jam'ul muzakkari salim da waliya ligairin rafi ka sa masa ya in ba a halin rafa ba ma'ana kenan a halin nasra ya za ka sa za ka ce ra'aitu zaidina ko kamar na ƙur'ani innal muslimina wal muslimati innal muslimina wal muslimati muslimina sunan inna ne sunan inna mansubi ne gashi an masa nasba da wanne ne suna wanda yake jam'ul muzakkar salim da ya fara zuwa ƙur'ani wanda yake mansubi wanne ne na farko shi ba ma jam'u zakar salim bane amma mulhaqun ne bihi mulhaqun bihi ne akwai kuma walina shi ma dai majaruri ne ko ba mansubi shi yasa sai a bakara wato wanne ne na farko a bakara shi ma majaruri ne ko da ko marfu'i ne